بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da majalisinmu na wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan lokaci mai albarka wata ramadan yau muna tara ga shi hijira mazala sallallahu alaihi wasallama na da shida, wanda ya daidai da tara ga watan uku miladiya na da biyar. inda muka tsaya mun tsaya akan aya ta 29 fada Allah madaukaki da yace falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasta min janib at-tur nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin tilu la'allakum taftalun Allah madaukaki na bada labari game da lokacin da Musa alaihissalam ya kare alkawalin da suka yarjejeniyar da suka yi da Shu'aib akan idan ya kare wannan lokaci ya nemi izinin shi iya so ya koma ƙasar Misra kuma ya tahi da iyalan shi ya ba shi izini kuma ya kama hanya ya tahi a wannan tahiya ya ɓace hanya dalilin haka ya sun zamna ya tsinkayo wuta ya cewa iyalan shi su zamna zai je ya samo labari game da ina hanya take ko kuma ya taho da wani burgushen wuta wanda za su hura su ji saboda wuri ne lokacin sahara ne kuma sannan ga sanyi sai Allah madaukaki ya ce فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألك أصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يؤقب نعم يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ودمم ودمم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين حسبك Allah madaukaki na cewa falamma ataha nudiya min shati'il wadil ayman lokacin da Musa alaihi salam ya zo wajen wannan wuta ta bangaren damal Musa alaihi salam il buqatil mubaraka a wurin da Allah madaukaki yayi albarka ya sanya mai albarka ay ja'alaha mubarakatan li'anna Allah kallama Musa hunaka wa ba'athahu hunaka nabiya wannan wuri Allah maɗaukaki ya sanya wuri ne mai albarka domin a wannan wuri ne Allah maɗaukaki yawa Musa magana kuma ya sanya shi manzo ne. Imamu Ata ya ce, Yuridul muƙaddasa mina shajara, ya ce, Aya nihin muƙaddasa nan daga itaciya, min nahiyatin shajara, daga ɓangaren itaciya wannan. Ƙala bin Mas'ud, Abdullahi ɗan Mas'ud, wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su, ya ce, Kanat samura wannan itaciya ita ce magariya khadra'u tabruk wata itaciya magariya ce tsanwa wadda take walqiya wa qala qatadatu wa muqatil wal, wal kalbi kanat aujasa yace wannan itaciya ana ce mata aujasa wahab قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها عناب shi kuma ya ce a inabobi ne ai ya musa inni an Allah rabbul alami Allah maɗaukake ce ya kai musa ni ne Allah ubangijin talikai wa an alkai asak ina umartarka ka jefa wannan sanda taka in ga cewa shu'aib in ya tabbata shu'aib ne alaihi salam ya ba shi wannan sanda saboda ya kore dabbobin shi ya kare dabbobin shi daga kura da abin da ya kama da haka Allah ya umarci Musa ya jeho wannan sadda falamma ra'aha tahtaz tataharrak lokacin da Musa ya ga wannan sanda bayan ya jewa ta tana motsi ka annaha jannun kai ka ce mucijiya ce karama min sur'ati harakatiha dalilin saukin motsinta muciji karami ba abin da yi shi gaugawa to haka wannan sandan Musa alayhi salam take motsi walla mudbiran hariban minha sai Musa ya tsere ya juya ya bata baya walam yu'aqib lam yarji bai dawo ba fanudiya sai aka kira Musa aka ce ya Musa aqbil wala takhaf ya kai Musa ka dawo ka fuskanto kuma kadda ka ji tsoro innaka minal aminin lalle kai kana daga cikin amintattu ba za ka samu firgita ba sai Allah madaukake ya ce usluk yadda ka fi jebika ka sanya hannunka cikin wuyan riga domin asalin jebu wannan wannan koha ita ke cewa jebu ana nan sai zamanto yan jikar da take jikin wannan aljihu aka ce mai jebu Allah ya ce wa Musa alaihi salam ya sanya hannun shi a cikin wuyan rigar shi takhruj bayda min ghairi su hannunka za ta hutu tana wari ba tare da samun wata cuta ko illa ba ba dalilin albaras ba ba dalilin wata cuta ba la aya ce daga ayoyin Allah madaukaki wa kharajat walaha shi'a'un ka shi'a ka daw'i shams hannun Musa alayhi salam da ya huddo ta sai fuddo ta kamar tartsatsin hasken rana haka hannun Musa alayhi salam yake wadmum ilayka janahaka min ar-rahbi kuma ka tattaro hannunka min ar-rahab dalilin tsoro mutanen kufa da sham suka karanta bi dammin ra wa sukunul ha suka wa ra damma ruhab kenan ruhbu suka wa kuma ha sukun wa fathir ra'i hafs wa fatahar ra hafs kuma hafs ya karanta yawa ra fataha sauran malamai suka karanta bi fathihima rahab su kuma suka karanta da fata kowanne wa kulluha lughatun bi ma'na al-khawf dukkan wannan ko kace ruhub ko kace rahabu to dukkan wannan lugha ce wanda tana nihin tsoro wa ma'na al-aya malan yace ma'anar wannan aya idza halaka amru yadika idan al'amarin hannunka ya baka tsoro wama tara min shu'a'iha na abinda kake gani na haskenta da walketa fa adkhilha fi jaybika ta'ud laka halaka ula sai ta koma ma ka sanya hannunka cikin wuyar rigarka hannunka zai koma kamar yanda yake da wal janahu al yadu kullu janahakin wannan shine hannu gaba daya wa huwa al adadu shi ne tun daga da wakilin huwal adadu wasu malamai suka ce a damtse shi ake cewa jana imamu ata daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace anhuma yace amara allah an yadumma yadahu ila sadri fa yadhhabu anhu ma nalahu min al-khawf inda muayanati al-hayya abdullahi dan abbas yace allah madaukaki ya umarci musa ya tattaro hannun shi ya zuwa kirjin shi kenan ya dora hannun shi a kirji wannan zai sanya abin da ya ji na tsoro na ganin wannan macijiya ya gushe tsoron wannan ya gushe Wakala ma fi kha'ifin ba'da Musa illa idza wada'a yadahu ala sadrihi zala khawfu babu wani mutum bayan Musa idan ya ji tsoro ya dora hannun shi a kirjin shi face sai wannan tsoro ya gushe Imam Mujahid yace kullu man fazi'a fa damma janahaihi ilaihi zahaba anhu al-faza'u dukkan wanda ya hurgita ya tattara hannuwan shi ya dora su a gehen shi a zuciya ko a kirji face sai wannan firgita ta gushe wa qila al murad min damm al janahi as sukunu wasu malamai suka ce ana nihi da tattaro runguma hannuwan wannan shine samun nutsuwa ai sakana rau'uka idan kai haka nan to tsoronka zai kwanta waqfid alayka janahak لأن من شأن الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه طبيعة تتون دي جزء روشين زوجي شتيك بغاوة هكا كما gaban jikin shi su yi makarkata wa mithlu qawlu kwatamcin wannan magana fada Allah madaukake da yace waqfid lahumma janaha dhulli min ar-rahma yuridu ar-rifq zaman to ka tausayawa mahaifanka wa qawluhu da fada Allah madaukake da yace waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin haka ka sassabtar da fukafukan rahmanka ga wa'anda suka bika suka yi imani da kai suka ma biyayya daga mu'minai ai irfiq bihim ka tausaya musu wa alin janahaka lahum ka tausaya musu ta bangaranka qala al-farra imamu farra rahimahullah yace arada bil janahi al-asa yace anan janahakin ana nihin sanda اضمم إليك عصاك يتكرنقمي سندك وقيل الرهب الكم بلغة حمير واسمع المسكة شيء رهب كنا شيني هنريقا هلشنا قبيل الحمير قال الأصمعي إمام أصمعي رحمه الله سمعت بعض العرب يقول daji wani daga cikin larabawa na daji na cewa a'tini ma fi rahbika ka bani abin da yake a hannun rigarka ai fi kummika ma'anahu idmum ilayka yadaka wa akhrijha min al-kum shine ka tattaro hannun rigarka ka fitar da ita daga hannun riga li'anna tanawala al-asa wa yaduhu fi kummihi domin ya amshi ya dauki wannan sanda alhali hannun rigar shi hannun shi iya cikin hannun rigar فذلك يعني الأصى ونن صندا واليد da wannan farin hannu burhanani ayatani ayoyi ne guda biyu min rabbika daga ubangijinka ila fir'auna zuwa fir'auna wa mala'ihi da manya-manyan mutanen shi fadawa innahum kanu qauman fasiqin lalle sun kasance mutane ne fasikai qala rabbi inni qataltu minhum nafsa قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون نعم وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رجعا يصدقني إني أخاف أن يكذبون نعم قال سنشد أددك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون نعم قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا الله مدوككي يتوى موسى تجيوجا فرعون ka gaya mai ka kiraye shi zuwa bauta Allah maɗaukaki, cewa ni Allah ya aiko ni. Sai Musa alaihi salam ya ce, Ya Ubangiji, in ni qataltu minhum nafsa, ni wana kashe musu rai, ba khafu an yaqtulun ina tsoron in na je wajen su su kashe ni tunda daman dalilin tsarewa Musa madayana dalilin tsoron kisa ne ta Fir'auna ya halakar da shi wa akhi Harun huwa afsahu minni dan uwana Harun ya hina iya magana ya hina fasaha fasaha shine kai magana mutane su fahimta wannan ita ce ake cewa fasaha ba tare da matsawa kai ba wa afsahu minni lisanan wannan kuma Harun Musa alayhi salam ya faɗi wannan magana domin jarrabawa da Asiya ta cewa Fir'auna ya jarraba Musa lokacin da yace wannan yaro fa iya ga banna zai mishi ya kashe shi yace wannan ai dan karamin yaro ne in kana so ka jarraba shi ba wanda aka ce ba zai kashe ka ne ba samu wuta da dirhamomi ka zo ka zuba kaga wanne zai dauka ka umarce shi ya dauka kaga ina zai nufa in ya ɗau kuɗi to ta rayuwa shi ne amma in ya ɗau wuta to ka san wannan yaro ne ba wani wannan ba kuma haka aka yi Musa alayhi salam ya ɗauki wuta kamar yadda ruwaya ta ce zamanto ya sanya a bakin shi ya zamanto harshen shi ya samu wani ɗan gurgunci to shi ya ce nan Musa alayhi salam ya ce ɗan uwana Haruna ya hini fasaha wa inna ma qala zalika lil uqdati allati kanat fi lisanihi saboda gurguncin da yake da a halshen shi akwai nau'i na ina min wad'il jamrati fi fihi lokacin da ya dauki a garoshin wuta ya sanya a bakin shi wa arsilhu ma'i rida ma'i rida aunan ka aika ni da tare da ni da shi sai zama mun mataimaki in na faɗi ya ce eh haka nan ne gaskiya ne yuqalu rada'tuhu ay a'nantuhu a'antahu rada'tahu a'antahu ka taimaka mishi imamu nafi'u ya karanta rida'an rada'an bi fatihi dali min ghairi hamzatin talaban lil khiffa imamu nafi'u sai karanta raddan afwan radan ba ta yawa dal fataha kuma babu alhamza kuma ba dan komai ba saboda neman sauki ka ce radan ya yi sauƙi ka ce rida'an sauran malamai suka karanta bi sukuni dali mahmuza suka wa dal kasara kuma suka sanya alhamza suka ce rida'an yusaddiquni ya gaskatar da ni innan na faɗi na ce Allah ya aiko mu ya aiko da kaza da kaza sai ce haka nan ne gaskiya ne qala asim wa hamza bi raf'i alqafi ala alhal yusaddiquni imamu asim da hamza suka karanta da yi wa qaf damma yusaddiqu ni ai rida an musaddiqan san ya shi wannan mataimaki ne wanda zai gaskatar da ni sauran malamai suka karanta bil jazmi ala jawabi du'a'i wa tasdiq li haruna fi qawli al jami' mafi yawancin malamai sun tayi akan cewa sun wa qaf jazma wannan bada amsa ne ga addu'a da kiran da yi da gaskatar da da haruna ya mishi kala muqatil imam muqatil yace likai yusaddiquni saboda ya gaskatar da ni ah yusaddiquni fir'aun afwan saboda fir'auna ya gaskatar da ni inni akhafu an yukazzibun domin ina tsoron in naje ni kadai fir'auna da mutanen shi su karyatar da ni ayani fir'auna wa qaumu qala sanashuddu 'adaduka bi akhika Allah madaukake cewa Musa da sannu za mu karfafa ka da ɗan uwanka gama ka da shi zaman to zai taimaka ma ainu qawwika bi akhika wa kana harun yawma idhin bi misr a wannan lokaci harun iya misra wa naj'alu lakuma sultanan hujjatan wa burhanan sannan mu gama ku mu sanya muku hujja mu sanya ku hujjoji ne ga fir'auna da mutanen shi burhani burhani shine abin da ya zamanto dalili ne wanda kai ƙarshe akan hujja fala yasluna ilaykuma ba za su kai gare ku ba da nihin cutaswa bi ayatina da ayoyinmu ay la yasluna ilaykuma bi qatlin wala su'in limakani ayatina ba za su kai gare ku ba da kisa ko kuma da mummunan wani abu dalilin ayoyinmu wa qila fihi taqdimun wa ta'khir wasu malamai suka ce a wannan aya akwai nau'i na gabatar da magana da jinkirtar da ita ai wa naj'alu lakuma sultanan bi ayatina sai mu sanya muku wani dalili da ayoyin mu bima nu'tiyakuma min al-mu'jizat na abinda muke baku da muke baku shi na mu'jizozi wala yasluna ilaykuma ba za su kai gare ku ba antuma ku wannan ku biyu wa man ittaba'akuma al-ghalibun da dukkan wanda suka biyo ku to ku ne marin jaya duk da fir'auna da da yawan mutanen shi da ƙarhin shi to a ƙarshe dai ku ne za ku yi rinjaya ai lakuma wali atba'ikuma alghalaba ala fir'auna wa qaumi falamma ja'ahum musa bi ayatina
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا حامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين hasbuka Allah madaukake ce falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinat lokacin da Musa alaihi salam ya zo wa Fir'auna da mutanen shi da ayoyin mu bayyinannu wadihat wanda suka zamanto karara qalu ma hadha illa sihrun muftara suka ce ai wannan babu wani abin da ka zo da shi face sai sihiri ne da ka kirkira mukhtalif wanda ka kirkiro shi wa ma sami'na bi hadha mu kuma bamu taba jin wannan irin wannan abu ba je aba'ina a cikin uwayen mu da kakannin mu al-awwalin na farko bamu taba ji abin da ka zo da shi ba bamu taba sani ba billazi tad'una ilayhi abin da kake kiran mu ya zuwa gare shi na mu bautawa Allah maɗaukaki kadai mu bar bautan gumaka da Firauna a'a mu ba mu ji ba wannan ba daga iyayenmu kuma haka so tari mutane suke kawo hujja da aikin mahaifansu ba da umarni na Allah ba wa qala Musa Musa alayhi salam sai ce mutanen Makka suka karanta bi ghairi waw suka ce qala Musa wa kadhalika wa fi masafihim masahifihim haka yazo a cikin ƙura'annansu, Rabbi, a'alamu bi man ja'a bil huda min indi, ai, Ubangiji na Musa alaihissalam sai ce musu, ai, Ubangiji na shi ne mafi sanin wanda ya zo da shiriwa daga karan kanshi, in ku ne Allah ya sani, in ni ne Allah ya sani, bil haƙƙi min al-batil wanda ya zo da gaskiya kuma wanda ya zo da ƙarya. Wa man takunu lahu aqibatu dar da wanda kuma ƙarshen al'amari gobe kiyama zai kasance iya da kyakkyawan makoma. Al'ukuba al-Mahmuda fi daril akhira shi ne kyakkyawan makoma a ranar lahira. Innahu la yuflihu zalimun domin Allah maɗaukaki bayyara bantar da azzalimai alkafiruna wanda suke kafirai. Wakala ya fir'aun ya ce, Ya ayyuhal mala'u, wakala fir'aun ya ayyuhal mala'u, ma alimtu lakum min ilahin ghairi fir'auna ya cewa mutanen shi ya ku manya-manyan fadawa na ma alimtu lakum min ilahin ghairu ni wa ban san muku wani Allah ba kuma bayana ni wa babu wani ban san wani Allah ba banda ni wanda Allah ku ne ban san shi ba kuma bayana wa aukidli ya hamanu ala tin yace kai ya hamanu kaje ka tattaro laka ka kona ta fatbakhli al'ajir ka je ka dafa min jallaka wadda ya zamanto jan gargari wakila innahu awwal man ittakhadha al-ajr wa bana bihi shine farkon wanda ya dauki jallaka ga sassaye gini da ita kuna tana akwai wani zamani wanda aka yi birgi wani jako mai kwari wanda ake gasa shi to haka wannan fir'auna shi ya fara aiki da irin wannan ƙasa faj'al li sarha ka sanya mu wani katabaran itajin mai tsawo gini qasran aliyan wakila manaratan ka sanya mun kaman manara wannan asumiya wata doguwa qala ahlu tafsir ma buta tafsir suka ce lamma amara fir'aunu waziruhu hamanan bi bina'i sarh lokacin da fir'auna yayi umarci hamana wazirin shi da ya gina wannan katabaran abun hawa gida jama'a hamat umman sai tattara manyan ma'aikata walfa'ala da leburori hatta jitama a alf banna siwal atba wal ujra sai da magina manya-manyan magina dubu hamsin suka tattaru banda mabiya da wanda aka ɗauko haya wa man yatbakal ajir da wanda yake daho wannan laka waljis da fancir wa yunjar da wanda kuma yake yanka katako yanjurul khashaba wa yadribul masamir da wanda yake yanka katako ya buga kusoshi fa rafa'uhu wa shayyaduhu suka daga wannan gini suka kyautata shi hatta tafa irtifa'an lam yablughuhu bunyanu ahadin min al khalq sai da kai tsawon da babu wani gini na abun halitta wanda kai wannan tsawo qala arada Allahu azza wa jalla an yaftinahum fi Allah madaukaki ya so Allah ya jarrabe su da wannan gini Allah ya ba su dama su yi wannan katabaran gini mai tsawo falamma rafa'u min hurtifa irtaqa fir'aun lokacin da suka daga wannan gini fir'auna ya hau wannan gini na'am irtafa irtaqa fir'aun wa amara binabashatin farama biha sai yi umarni da da wani abin halbi basha kaban wani mashi ne farama biha nahwa sama sai jiwa bangaren sama faraddat ilai fa ruddat ilaihi wa hiya mutalattatun daman sai aka maido mishi ita tana jike da da jini da jini a jikinta faqala qad qataltu ilahi musa ai na kashe Allah Musa da ya ga jini a jikin wannan mashi duk da ya hau sama ta kokolwa sai ce ai ya kashe Allah Musa wa kana fir'aun yas'adu alal barazin fir'aun ya kasance iya hawan manya-manyan dawakin nan masu manyan kasusuwa gajeru fa ba sallahu jibril junha ghurubi shams fa darabahu bi janabihi فقطعه ثلاثة قطع فوقعت قطعة منها على عسكر فرعون وقتلت منهم ألف ألف رجل ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب الله مدوكتي سي أو أيك جبريل عليه السلام يبجو أنك تابارا جدا جنها غروب الشمس قبل فات ورانا فضربه بجناحه sai bugi wannan gida da fuka-fukan shi faƙatahu salata ƙifa'in sai kare da yashi kare guda uku fawaƙa ƙifa'atun minha ala askari fir'aun sai zamanto ɓangare guda ya hwada a kan rundunonin fir'auna faƙatalat minhum alfa alfa rajular ta kashe mutum dubu miliyon alfa alfa dubu su dubu wa waqa'at qita'atun fil bahri wani bangare ya fada a kogin Nil wa qita'atun fil maghrib wani bangare ya fada a bangaren yamma walam yabqa ahadun mimman amila fihi bi shay'in illa halak babu wanda yayi wanzu daga cikin ma'aikatan wannan wanda ya sa hannun shi a cikin wannan gini face sai da Allah ya halakar da shi wa zalika qawluhu ta'ala wannan shine fa fada Allah madaukake a bakin Fir'auna da yace fa aukadili يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى shine Allah madaukake mai da mashi anzur ilaihi wa aqif ala halihi in je in kalli Allah kuma in tsaya in ga halin shi wa inni la azunnuhu ya Musa yani Musa ni ina zaton Musa ko ina tabbatawa cewa Musa min al-kadhibin iya daga makaryata ne fi za'amihi li'anna lil ardi wal khalqi ilahan lokacin da ya raya yace ai halitta da da ƙasa tana da tana da wani ubangiji ghairi banda ni wa annahu rasul kuma yayi da'awa cewa shi manzo ne na Allah wastakbara huwa wa junudu
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق نعم وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون امم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نعم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون Allah madaukaki yace wastakbara huwa wa junuduhu fil ard bighairi alhaq fir'aun yayi girman kai da shi da rundunonin shi a doran kasa bighairi alhaq ba tare da gaskiya ba wa zannu annahum ilaina la yarji'un kuma suka yi zaton cewa ba za su koma ba za a maida su ba ya zuwa gare mu imamu nafi da hamza da kisa'i da yakubu suka karanta yarji'una bi fatahil ya wa kasr jim ba za su da kansu ba za su koma ya zuwa gare mu ba wal baqun bi dhammil ya wa fatahil jim sauran malamai suka karanta da wa yurji- yurja'un da fatahul jim kenan ba za a mayar da su ba wancan a matsayin fa'ili wannan kuma a matsayin maf'ulun bi a, ko kuma naibu fa'il fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam sai muka damke fir'auna da shi da rundunonin shi sai muka jefa su cikin kogi fanzur kaifa kana aqibatu zalimin Allah ya ce ka kalli yaya bugun karshen azzalimai yake kasance waja'alnahum a'immatan qadatan wa ru'asa'a sai muka sanya su shugabanni ne jagorori ne yad'una ila nar wanda suke kira ya zuwa shiga wuta yawmal qiyamati la yunsaru ranar kiyama kuma ba za a taimaka musu ba la ya- la yumna'una min al'azab ba wanda zai iya kare su daga azabar Allah madaukaki na'am muje
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة na'am ويوم القيامة هم من المقبوحين hasbuka wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'ana kuma banda wannan muka bibiyi muka bibiye su da la'anta da tsinuwa a wannan ra- wannan rayuwa ta duniya ay khizyan wa azaba tabewa da azaba wa yawmal qiyama kuma ranar tashin qiyama hum minal maqbuhina ay minal mub'idina al mal'unina suna daga cikin wanda munana wanda aka nisatar da su wanda aka nisatar da su daga rama Allah madaukaki wa qala abu ubaida min al muhlikin abu ubaida yace suna daga cikin halakaku an samu ruwaya daga abdullahi dan abbas wa da Allah ta kara tabbata gare su qala min al mushawwihin bi sawad al wujuh wa zurqat al uyun za Allah madaukaki zai canza musu halitta ya zamanto za a ga huskokinsu bakake sannan a idanuwansu bulale yuqalu qabbahahu Allah wa qabbahahu ana cewa Allah ya munanar da shi ko qabbahahu idza ja'alahu qabihan lokacin da ya sanya shi munanna wa yuqalu qabbahahu qubuhan wa qubuhan idza ab'adahu min kulli khair kana cewa qabbahu qubuhan ko qubuhan idan mu aka nisatar da mutum daga wani dukkan alkhairi sai mu tsaya kan wannan gaba abinda muka hade daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik